الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التولاة فيها حكم الله ثم ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد القرب المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم منا عشرين دقيقة وتر رمضان هجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم ألف دقري هدو da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da sha shida ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku insha Allah za mu ci gaba daga yadda muka tsaya cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun karanta aya na arba'in daga cikin suratul ma'ida yadda Allah ke ce alam tara anna Allah lahu mulku alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi yu'azzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir ashe baka gani ba ya rasulullahi lallai Allah Ubangiji mulkin sammai da kasai dukkanin Allah ne yana azabtar da wanda ya ga dama yana gafarta mu wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah Ubangiji mai iko ne akan komai da komai ya zamo yau za mu tashi a aya na 41 kenan wa min allazina hadu sama'una lil kazibi ya ayyuha يا أيها الرسول آية نوكينا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يعتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله yana faɗa mana halayen Yahudawa Allah kuma yana ba da haƙuri wa manzon Allah ya ayyuhar rasul ya kai manzon Allah la yuhzinuka allazina yusarihuna fil kufri wadanda suke rigaye rigaye zuwa ga kafirci kar ya bakanta maka rai kar kai bakin ciki min allazina qalu amanna bi afwahihim daga cikin munafikan yahudu wanda a baki suna cewa sun yi imani da kai amma walam tu'min qulubuhum zuciyansu bai yi imani da kai ba wa min allazina hadu daga cikin yahudawa samma'una lil kadhibi masu yawan sauraron ƙarya da jin ƙarya samma'una li qaumin akarina lam ya'tu masu sauraron wasu mutane daban wanda ba su zo gurin ka ba yuharrifuna al-kalima ba za su taba zuwa gurin ka ba yuharrifuna al-kalima sabiya da suna canja ayoyin Allah min ba'di mawadhi'ihi bayan hukuncin da Allah ya saukar da ayan akan su sai su canja ayan zuwa ga wani manufansu yaquluna suna cewa in utitum haza fakhuzuhu idan an ba ku wannan hukuncin da kuka nema ku karba wa in lam tutawhu fahzaru idan ba a ba ku ba to kar ku karba ku ki wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah ya so ya fitine shi falan tamlika lahu min Allah shay'an ba za ka mallaka mishi komai daga Allah ba ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum waɗannan su ne wanda Allah bai nufi ya tsarkake zukatansu ba lahum fid dunya khizyun suna da kunyata tun daga duniya wa lahum fil akhirati azabun azim kuma a lahira Allah ubangiji ya tanadar musu azaba mai girma maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fuskantar wato barazana daga bangare biyu lokacin da manzon Allah yake makka iya abokan gaban manzon Allah mushrikai ne kadai babu wani munafiki a makka babu ba yahudi a makka babu babu ba nasari a makka iyakan wanda manzon Allah yake muwajaha da su su ne makiya wanda suke fito na fito da shi kawai to da manzon Allah kuma ya koma madina sai aka samu munafikai waɗanda suke ce sun yi imani amma ba su yi imani ba idza ja'aka al-munafiquna قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون تأكا سامو منافقين سبيل رانا عندما زوم الله يشكى كريم مدينة أنا شريني ننقى عبد الله بن أبي أما تنشيني شو قباء مدينة to tunda manzon Allah ya shiga Madina sai aka mance da maganar Abdullahi ibn Ubay har alkiyama ta tsaya ba a sake tunawa ba kenan to shi kuma Abdullahi ibn Ubay sai ya koya kiyayyen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin zuciyarsa ya ci gaba da roro wasu mutane idan sun zo gurin manzon Allah idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum in suka zo gurin manzon Allah sai ta gwada manzon Allah ga shugabanan ga kaza ga kaza suna kamba ma annabi amma kuma wa iya bulu ta suma ali kaulihim ka annahum khushubun musannada idan suna magana na batanci sai ka sha mamaki in suka ja gefe su zagi manzon Allah su wautar da annabi da sahabbansa har suna ce ma annabi Muhammadu da shi da sahabbansa suna ambatan su da wawaye wal iyaz billah shine Allah ubangiji ya faɗa mana a cikin suratul baqara ko يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون suna zaton suna yaudaran Allah ne da yaudaran muminai amma kuma ba Allah suke yaudara ba kansu suke yaudara amma su ba su sani ba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna in sun hadu da muminai sai suna nuna imani wa idza khalau ila shayatinihim idan sun hadu da sauran shugabannin su shedanun su qalu sai su ce inna ma'akum ku kwantar da hankalinku muna tare innama nahnu mustahzi'un muna masa izgili ne Allah ya stahzi'u bihim Allah kuma zai yi musu sakamako irin na izgili wannan izgili da suke manzon Allah to Allah zai musu irin wannan irin wannan yanda suke cewa wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunziruhum la yu'minun Allah yake faɗa masa ko ko su suna cewa sawa'un alaina aw asta am lam takun min alwa'izina mu daidai ne in kaga dama kai wa'azi in kaga dama kar kai ba haka ranar alkiyama Allah Ubangiji zai musu zai ce ku ɗanɗana azaba in kun so ku haƙura idan kun so kar ku haƙura ma'ana sai a musu azaba irin gwargwadon yadda suke izgile masa yiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan a gefe guda ga yahudawa wanda yahudawa sun fi kowa kin musulunci har yanzu duk sharri da makircin da za a shirya musulunci to yahudawa ne a kan gaba nasara suna da sassauci لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنه منهم كسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون الله تعالى كسامو مس ما سننين كيئيا da musulmai da manzon Allah su ne Yahudawa da su da mushrikai da aka samu waɗanda suka fi kusa da soyayya su ne allazina qalu inna nasara wanda suka ce mu kirista ne mu mabiya annabi isa ne zalika bi anna minhum qissisin a cikin su akwai fada fada wa ruhban akwai rahib rahib rahib wa annahum la yastaghfirun ba su girman kai shi yasa da musulunci da krista babu barahasa barahasan da yake tsakanin musulmi da krista shine musulmi yana kiran krista ya bar wato ya yi imani da annabi muhammad kamar yadda annabi muhammad ya yi kira a yi imani da annabi isa ya ce la nufarriqu baina ahadin minhum ya yi imani da manzon Allah kamar yadda ya yi imani da annabi Isa kamar yadda mu musulmai muka gaskata Isa to shi ma ya gaskata manzon Allah wannan shine kadai abin da ke tsakaninmu da su wannan shine kadai abin da ke tsakaninmu da su amma tun a zamanin manzon Allah nasara sun taimaki musulmai lokacin da aka matsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa tun kafin a yi hijira zuwa Madina an yi hijira zuwa Habasha an yi hijira na farko an yi hijira na biyu wanda sabon manzon Allah manzon Allah ya ce ku je Habasha sabila da a Habasha akwai wani shugaba wanda ba zai zalunce ku ba suka tafi Habasha jagoran su a wannan tafiyan shine Ja'far wanda baffa ne na manzon Allah bayan sun je kuma Abu Jahal da shi da mushrikan Makka suka shirya dakaru domin a je a bata su a ce su 'yan ta'adda ne a can gurin sarkin habasha suka yi gayya suka je suka ce suka bata sahabban manzan Allah da ƙarirai har a cikin ƙarirayin da suka yi ma najashi sarkin habasha suka ce masa ai shi wannan wane ɗin ya ƙaryata ababen bautanmu gaba ɗaya kuma bayan haka ya ce kuma kanku bai barku ba domin ya ce isa ma bawa ne daga cikin bayan Allah sai na jashi yake tambaya waye zai iya tabbatarwa shin da gaske ne annabin ku ya muku labarin isa sai ja'far ya ce na'am ya mana labarin isa masih wa zukul fil kitabi maryam izin taballat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونه حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا har zuwa waja'at bihi qauma fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا najashi da ya ji waɗannan ayoyi da suke ba da labarin yadda aka ɗauki cikin isa da yadda aka haifi annabi isa da mu'jizan annabi isa na tun yana karami ya ce inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan sai ya ji mamaki ya ce wannan bayani da yake fitowa daga bakin jafar shine yake fitowa ta hasken da yake zuwa ma'annabi isa ma'ana ta taga ɗaya ta windo ɗaya ta mishkat ɗaya wannan haske yake zuwa hasken da ya zo annabi isa da hasken da ya zo ma wannan annabi da yake wato yake karanta muku waɗannan ayoyi daga ƙarshe ma najashi ya zo ya musulunta bayan ya musulunta shi a kansa aka fara salatul ghaib Allah ya ba wa manzon Allah labarin cewa najiyashi ya musulunta annabi ya tashi ya ce to wani ya mashi aka fara salatul ghaib lokacin da yi wafati Allah ya ba shi labari wani ya warsu najiyashi kenan manzon Allah ya tashi ya masa sallah da wasu sahabbansa to manzon Allah ya fuskanci barazana da Yahudawa wajen kafircewa da munafirci da nasara da kuma ainihin munafikai waɗanda suke nuna imani amma ba su da imani shine Allah ce ya ayyuhar rasulu ya kai manzon Allah la yuhzinuka allazina ko la yahzunuka allazina yusari'una nafi an warshi ya karanta da la yuhzinuka sauran kira'o'i kuma sun karanta da la yahzinuka allazina yusari'una fil kufri min allazina qalu amanna bi afwahihim kar waɗanda suke cewa sun yi imani da bakinsu ma'ana Allah yana rarrashin annabi kenan to wanda suke cewa sun yi imani da baki amma zuciyarsu bai yi imani ba wannan kare bakanta maka wa minal ladzina hadu daga cikin yahudawa sama'una lil kazibi wanda suke yawan sauraron ƙarya ma'ana ko da yaushe kaga sun kai kwaloluwa suna yada al'amari to wannan abin ƙarya ne sama'una liqaumin akharin masu yawan jijiyan labarai na wasu daga cikin makiya manzan Allah daga cikin banun Quraiza da kuma banun Nadir yuharrifuna al-kalima suna canja magana min ba'di mawadhihi bayan gurin da Allah ya saukar da maganan ba a gurin ba sai su canja ma'ayan hukunci kamar yadda za mu ji abin da suka yi na canja hukuncin rajmu jefe wanda ya yi zina zuwa ga canja masa hukunci da bulala da kuma shafa masa gawayi a fiska baki kawai a fiska a shafa masa bakin gawayi a fiskansa sannan kuma a daure shi a bulale shi hukunci ne na rajmu to shikenan sai suka canja hukuncin rajmu rajmu shine kamamme wanda ya yi zina a jefe shi ma'anan kamamme tsararre shi ne wanda ya taɓa yin aure Allah ya haramta jinin musulmi sai da ɗayan abu guda uku a sayyibu zani wanda yake ma'auraci ya zo aka kama shi da zina wal nafsu bin nafs wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi wal mufariqu li dinihi wanda ya bar addininsa shi ma a kashe shi waɗannan su ne wanda jininsu ya halatta amma baya ga waɗannan babu wanda jininsa ya halatta to Allah ubangiji yace yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi suna canja hukuncin Allah bayan gurin da Allah ubangiji ya saukar da wannan hukuncin yaquluna suna cewa in ucitum haza idan aka ba ku wannan fa khuzuhu ku karba ma'ana hukuncin da ya dace da san zuciyarsu kenan wa in lam tu'tuhu idan ba a baku hukuncin da ya dace da san zuciyar ku ba fahzaru kar ku karba aka ce dalilin saukan wannan aya wani daga cikin banu quraiza ya yi zina da wata daga cikin banu nadir to shine suka ce a zo gurin manzon Allah ya yanke wannan hukuncin amma sai suka ce annabi yayi hukunci akan wannan based on abin da ya dace da san zuciyarsu in ya dace da san zuciyarsu su karba amma in bai dace ba kar su karba shine abin da Allah yake faɗa mana anan yaquluna in utitum hadha idan an ba ku wannan hukunci da kuka canja a littafin ku na bulala da shafa gawayi a fiska to ku karba wa in lam tutuhu idan ba a ba ku wannan hukuncin ba to fazaru kar ku karba ma'ana su suna addini ne na san zuciya kenan shine lokacin da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce to a wani sababin nuzul din an ce manzan Allah ya ga ana bulalan ne ya tambaya menene yayi aka ce yayi zina ne sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kira wasu daga cikin malaman Yahudawa ya ce meye abin da yake rubuce cikin attaura ne ka suka ce bulala sai ya sake tambaya ya ce na haɗa ka na maka munashada da Allah ka faɗa mun menene abin da yake rubuce cikin attaura ya yi shiru ya sake ce na haɗa ka da Allah daga ƙarshe sai ya ce abin da yake rubuce shine rajul amma mun canja hukunci ne idan su yahudawa a gurinsu idan mutum mai daraja ɗan gidan masu daraja ya yi laifi to ba za a masa hukunci ba amma idan wani talaka raunan mutum ya yi laifi to za a kama shi a masa hukunci a yi bikin hukuncin ma to shine suka canja wannan hukunci wanda Allah yake cewa wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah ya so ya fitinin shi dan babu fitina kaman Allah ya jefa maka fitina cikin addininka Allah ya jefa maka fitina cikin imaninka Allah ya jefa maka fitina cikin yakininka saboda babu abinda Allah yake da shi mai tsada wanda zai ba wa mutum kaman imani idan Allah ya baka imani to ya baka abinda ba a sayin shi da kuɗi kuma ba a yin iktisabin sa kawai al-inayar rabbaniya ita ce ta zabe ka ta baka wannan imani din to idan kuma Allah ya jefa maka fitina cikin addininka ka to shi kenan dai zamanto abinda ba daidai ba ne zuciyanka dai na raɗa maka wannan abin shi ne daidai shi ne ma ibada idan baka yi wannan abin ba kana ganin duk wanda bai yi ba ma za ka iya cewa shi ba daidai yake yi ba ka san laifi shi ne laifin da ake iya magance shi shi ne laifin da kai da kanka ka san laifi ne to wata rana za ka iya bari amma laifin da shaidan ya sawwala maka kala bal sawwalat lakum anfusukum amra shaidan ya sawwala maka ya kawata maka wannan abun kuma bayan ya kawata maka sai ka zo ka dauki wannan abun ma addini ne ibada ne to wannan abun da wuya ka bar shi da wuya ka bar shi biya da ka dauki wannan abun ibada ne ka dauki wannan abun addini ne spiritually kake mu'amala da wannan abun to shi yasa kullum mutum yana addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya Allah karka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu ka mana baiwan shirya daga gurinka ya Allah kai ne mai yawan baiwa sabila da mutum zai iya wayan gari yana mumini ya yammata yana kafiri mutum zai iya yammata yana mumini ya wayi gari yana kafiri shine wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqa alayhi alkitabu fayamala bi amali ahli an-nari fayadkhulaha haka yake dayan ku za ku ga yana ake irin na yan aljanna rumi rumi abin yabo abin gwadawa lokaci ɗaya idan Allah ya canza littafin sai ka ga ya dawo aiki irin na yan wuta ba a yin fariya da shari'a ba a bugun kirji da shari'a tsakaninka da Allah godiya ne akan shari'a amma ba iyawanka bane na Allah ne idan ka ganka a shirye to baka san mai gobe za ta haifa ba shi yasa husnul khatima husnul khatima husnul khatima mutun ya yawaita maimaita Allahumma qabid ala ruhi wa anta radin anni ya Allah ka dauki raina kana ne halin ka yarda da ni sabila da yardan Allah shine kololuwan abin da ake nema ya fi komai ridallah fawqa kulli shay'in dan ya fi aljanna wa ridwanu min Allah akbar to haka yahudawa suka kasance sama'una lil kazibi wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah ya soya halakar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'a ba za ka mallaka mishi komai daga gurin Allah ba ma'ana ba za ka iya tare mishi halaka ba ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum waɗannan sune wanda Allah bai nufi ya shiryar da zukatansu ba ma'ana shirya daga Allah ne kenan idan kaga mutum ya shirya to Allah ne shiryar da shi kenan ba shi ya shiryar da kansa ba kenan idan kaga mutum ya halaka to Allah ne ya kulle zuciyarsa ya gagara samun shirya din Allah ubangiji shi ya halicci ayyukan bayi gaba daya shi ya halicci ayyukan bayi duk abin da muka aikata Allah ne ya halitta wallahu khalaqakum wama ta'malun da mu da aikin mu duka Allah ne ya halitta amma Allah da ya halicce mu da mu da aikin mu sai ya ba mu haske ga haske nan ga duhu ne inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura in ka so ka bi shirya amma wannan shiryan idan ka ga ka bi shi to falalan Allah ne ba iyawanka bane idan ka bi hanyar bata kuma to shikenan Allah dama ya kaddara maka batan zaka bi kuma Allah Ubangiji zai maka azaba akan wannan bata malahida waɗanda ba su san Allah ba sai su ce to me yasa Allah shi ya halakar da kai kuma sai ya kona ka a wuta to ai Allah idan ya saka ka a wuta ma adalci ya maka adalci ya maka idan ya saka ka a aljanna kuma ya ji kanka ne falalansa ne ba aikin ka bane la yudkhilu ahdakumul jannata amaluhu haka manzon Allah ya fada ba wanda ake sa zai shigar da shi aljanna sabai suka ce ko kai annabi ya ce ko ni illa an taghammadani Allahu bi rahmatihi sai idan Allah ubangiji ya rufe ni da rahmansa ya lullube ni da rahmansa to Allah ubangiji ya ba wa mutum shirya ya turo wa mutum manzo ya bayyana gaskiya ya bayyana abin da shine halaka sai ya ce to kai kuma kana da ikhtiyari in ka so bi daidai idan ka so ka bi halaka wannan ikhtiyari wannan Allah ubangiji wannan ikhtiyari naka ne amma halittan abin kuma na Allah ne misali yanzu motoci suna shigewa kaje ka kwanta mota ta hau kanka ka mutu waye kashe ka Allah waye kai ka zuwa ga motar ta kade ka ta halaka ka kai kanka ka kai kanka ko to haka shirya yake da bata wanda ya kai kansa zuwa ga shirya ya nemi shirya ne da muwafaka wanda ya kai kansa zuwa ga bata duka Allah Ubangiji ya turo manzanni domin su bayyana gaskiya an gane ko duk abin da ka aikata ranar alkiyama za a maka arjin shi a gabanka ka tabbatar da abin da ka aikata mai kyau da abin da ka aikata wanda ba daidai ba gaɓoɓinka duk da su yi magana wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu an baqana Allahu allazi antaqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra yawma tashhadu alaihim eh أعبى ألسنتهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا نصرت يا سنة مغانا حنا يوم متم da kafafuwansu za su yi musu shaida akan abin da suka aikata sai mutum ya kama tambaya ya yarda a yi gaɓoɓi na ku ba da wannan shaidan a kaina Allah sai ya ce gaɓoɓin sai su ce Allah ne suka mu muka yi magana an ɗakan Allahu lazi an ɗaka kulle shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra to wa man yuridillahu أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم سني وند الله بين فيها سلكة زوجين صبا لهم في الدنيا خزي ولهم عذاب ولهم في الآخرة عذاب عظيم سنة كنية الدنيا رانا القيامة سنة عذاب ويجمع نعم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين سماؤون للكذب أكالون للسوت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تغرد عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين Allah ya ce sama'una lil kazimi saboda karfafawa Allah sai sake yin taukidi ya karfafa maganar takrar wannan takrar din tufidu ta'kid tana fa'idantar da karfafawa ne sama'una lil kadhibi su din nan fa ƙarya suke so kunnan su yafi son ya ji ƙarya masu yawan mubaliguna suna kai matuka wajen neman ƙarya akkaluna lisuti kuma maciya haramun ne cin rashawa da cin hanci a gurinsu shine abin da yafi komai yawa kullum a cikin zalunci suke wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana ko ko Allah ya faɗa mana kafin ma annabi a cikin alkur'ani a cikin su akwai wanda idan ka lamince shi da dinari zai dawo maka amma akwai wanda idan ka ba shi dukiyanka ka amintar masa ba zai dawo maka da wannan dukiyan ba illa ma duta alaika qaim sai ka tsaya ka jajirce kafin ya dawo maka da dukiyanka Allah ya faɗa mana cikin suratul baqara wa min allazina ashraku yawaddu ahduhum law yu'ammaru alf sana suna son ɗayansu yana burin ina ma a ce a raya shi shekara dubu to haka suke da son rayuwa suna da zalunci suna da cin haramun da cin rashawa wanda yanzu shine abin da yawa a cikin al'umman mu fauda na cin rashawa da cin hanci abin da ake nufi da rashawa shine wani mutum ya zo ka mishi wani abu na abin da ya zamo haƙƙinsa ne ko ko ka masa wani abu na falala wanda nasa ne wannan abin sai kuma ya zamanto tsakaninku da shi akwai mufawada sai ka ɗauki wani abu ka bashi wannan abun kuma bai gairi didin nafsi ba wai ranka na so ba a'a ka ɗauka ne ka bashi kamar misali kun yi ciniki kamar misali yanzu ɗan sanda ya kama ka ya ce ba zai sake ka ba sai ka bashi kuɗi wannan rashawa ne kamar misali ka je ofis kana neman aiki a ce wannan aikin da a sayar da shi naira kaza ne wannan rashawa ne kaga yanzu da ka samu aikin civil defense aikin police aikin soja ba wani aikin da ba a sayar da shi na taba jin dan siyasan da bakin sa yake cewa ana hira da shi ne ma a gidan a gidan jarida yake cewa yana daga cikin ayyukan da nayi na saya ayyuka kaza da kaza da kaza da kaza na bayarwa mutane shi da kansa yake ce na saya aiki to kaga idan manya irin su za a ce su ma idan da su bayar da aiki saya za su yi to kaga ai kuma al'amari ya lalace custom saya ake yi civil defense saya ake yi sai kalilan nadiran jiddan sai ɗan kaɗan za ka ga mutum ya samu aiki ba tare da ya biya kuɗi ba to yaya da a yi al'umma ta samu kanta cikin cikin yanci bayan an mayar da rashawa wanda mazan Allah ya ce da mai rashawa da mai ba da rashawa cin hanci kenan da mai bayarwa da mai karɓa duka Allah ya tsine musu albarka to amma akwai waɗanda suke bayarwa alababin darura lalura an tare ka a mota an ce sai ka bada kuɗi ka bada rashawa in ba haka ba za a hana maka shigewa kenan sai ka bayar domin idan baka bayar ba za a tozarta ka ko a ci mutuncin ka ko a maka kazafi ko a ɗibi wani abu ma a zuba maka a cikin abin hawanka domin a haɗa ka faɗa da hukuma to duka ana samun irin wannan to halin su ne cin rashawa akaluna lisuti fa in ja'u ka fahkum bainahum aw a'rid anhum Allah ce idan sun zo gurinka ya rasulullah to ka yi musu hukunci idan ka so kuma ka kawar da kai ka kyale su bai zama maka dole sai ka saurare su ba akwai wanda dole annabi ya saurare su wanda ya zo da shirin imani wanda zuciyarsa shaidan bai sai zuciyan ba kamar misalin abdullahi ibn ummi maktub ya zo gurin manzon Allah wanda Allah ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la Allah yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dhikra annabi yana magana ne da wasu shugabanni na daga cikin yahudawa da sauransu da nasara sai ibnu ummi maktum ya zo sai manzon Allah ya kawar da kai yana sauraron waɗancan yana kwaɗayin ko kila waɗancan za su karɓi shiriya da su karɓi abin da manzon Allah zai faɗa musu sai Allah ubangiji yake faɗa manzon Allah ya ya zaka juya baya makaho ya zo maka ka sani ko zai karɓi shiriya ne kuma shiriyan ya amfani shi to shi shiriya wato na Allah ne Allah shi ke ba da shirya fa alhamaha fujuraha wa taqwa shine yayi ilhama ma kowace rai shiryanta ko kuma fajircinta Allah ubangiji shine yake bayarwa kaluna lisuci fa in ja'uka fahkum bainahum in suka zo ka yi musu hukunci a wa'arid anhum ko ka kawar da kai gabarin su ba mu tilasta akan ka ya rasulullah in suka in suka zo in kaga dama ka ki ka saurare su ma gaba daya amma Allah ya ce وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إذا ذاك يكون تكانوا سكيد عادلتي دام كما النبي عادلتي لي إن الله يحب المقسطين الله أبنجي ينا سن عادلي وأن إذا ذاك يكون سكيد عادلتي باس سكا سن زوتيا أتكين يكون نعم
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وكيف يحكمونك وعندهم التورية فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الله يتي يا رسول الله يا يدا أيش يرجده كنشنك وعندهم التورية أقول أكوي التوراة wanda fiha hukmullah a ciki da akwai hukunce-hukuncen Allah wanda suka caccanja waɗannan hukunce-hukuncen sun mai tawallau min ba'di zalik sannan sai su juya bayan haka bayan ga hukunci da sun sani sarai Allah shi ya saukar amma sai su juya su canja hukuncin su harrafa ayoyin Allah su harrafa hukunce-hukuncen Allah Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan kan ba muminai bane ko kusa ba su yi imani da attauran ba ma domin da sun yi imani da attaura to da sun tabbatar da hukunce-hukuncen da yake cikin attaura kuma da sun yarda da kai sabila da a cikin attauransu da akwai sifofinka ya rasulallah attaura ya cika da sifofin manzon Allah linjila ya cika da sifofin manzon Allah babu annabin da bai ba da labarin sifofi da alamomin annabi Muhammadu ba babu shi kowane annabi in ya zo yakan ce da akwai wani mai suna kaza idan ya zo to ni ma zan zamo ɗaya daga cikin mabiyansa ne ya zamo dole ku yi imani da shi idan kun riske shi shine wa isa kaza Allahu misaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna za ku yi imani da shi da ku taimake shi an tambayi Abdullahi ibn Umar aka ce masa hal kana rasulullahi mawsufan fi tawrat shin akwai sifofin annabi cikin attaura ya ce wallahi innahu la mawsufin fi taurati bi ba'di sifatihi fi qur'an akwai sifofinsa a attaura kaman yadda da akwai sifofinsa a qur'ani to haka yake a cikin attaura a cikin attaura Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira ya kai annabi mu muka turo ka mai shaida mai albishir mai gargadi laysa bi fazzin ba mai kakkausan zuciya ba ne wala galizin ba mai kakkausan hali ba ne wala sahabin fil aswaq ba mai ɗaga murya a kasuwa ba ne wala yadfa usayyata bis sayyi'a annabi baya rama mummuna da mummuna idan an masa mummuna to baya ramawa walakin ya'fu wa yasfa annabi yana afwa yana rangwame walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-awja Allah ba zai ɗauki ransa ba sai ya cika addini ya tsayar da karkataccen addini da shi wa yaftahu bihi a'yunan umiyan ko bi an yaqulu la ilaha illallah a faɗi la ilaha illallah wa yaftahu bihi a'yunan umiya Allah ya bude idon makafi da shi kaga anan ma da akwai hujjar da yake nuna cewa da annabi Allah yake bude abubuwa na alkhairi wa yaftahu bihi a'yunan umiyan Allah ya bude idon da suka makanta dawa da annabi Muhammad wa azanan summan da da kunnuwa da suka kurunta wa quluban gulfan da zukata wanda suka yanke annabi shine yake bude komai shine al-fatih lima aqul me yasa ya zama al-fatih lima aqul ko Allah ya shirye ka to annabi shi zai karbe ka idan Allah ya baka kyauta to gurin annabi zai tura ka annabi sai ya baka kyauta annabi shi sakataren Allah da sa hannunsa ake zantar da hukunci a majalisar ubangiji ba manzon Allah bane ya ce duk ɗayanku idan ya aikata aiki sai aikin ya biyo gare ni na ga aikin in na farin ciki ne ne farin ciki da shi idan kuma ba mai kyau bane ne bakin ciki da shi manzon Allah ne ya ce duk wanda ya aikata aiki sai an buduto min da aikin kabari na wa qul imanu fa sayara Allah wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah zai ga aikin manzon Allah ya gani mu'minai su gani to da annabi Muhammadu Allah ke shiryarwa kaman kofa ne da kwado a waje ta ciki kuma da akwai sakata idan an bude kwadon waje an bude kofa ko ba bude ba an bude amma da akwai saura sai wanda yake ta ciki ya bude to annabi ne ta ciki idan Allah ya bude maka ta waje to annabi ne ta ciki wallahi wallahi wallahi duk abin da kai ma Allah na neman yardarsa wallahi in annabi bai karbe ka ba baka shiga ba idan kuma kai su'ul adabi ga manzan Allah ka tafi kenan har abada babu dawowa dan Allah bai taba daga kafa ma wanda zai taba manzon Allah ba Allah bai taba ba ka taba manzon Allah wara kai komai wallahi tallahi ba wani abun da ya kai taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk cikin laifukan duniya ko shirka bai kai taba manzon Allah ba wani zai ce ko shirka shirka shine inna shirka la zulmun azim shirka shine mafi girman laifi akwai waɗanda mushrikai ne sun mutu ba a la'antansa a ƙur'ani sabila da sun mutu suna shirka ne zalla amma mushrikan da suka taba manzon Allah suka bata manzon Allah kullum sai an tsine musu so miliyan malala a cikin alƙur'ani duk makarancin ƙur'ani sai ya tsine musu sahabban manzon Allah ne ba har yau idan makarancin ƙur'ani dai karanta ƙur'ani sai ya ce musu wawaye kuma yan aljanna ne sabida sabida din sun ɗaga murya a gaban manzon Allah إن الذين ينادونك من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون ما في يوم سباس ده هنكلي آية ne gashi yanzu na maimaita kuma aibi ne amma kuma lada zan samu ba laifi zan samu ba sabila da a lokacin sun yi suwul arbi ne ga manzon Allah to ko Allah ya shirye ka sai annabi ya karbe ka ko Allah ya baka sai annabi ya mika maka Allahu huwal mu'di wa ana al-qasim Allah shi yake bayarwa ni kuma ni ke rabawa to ya annabi Muhammadu in Allah ya ba mu kai kuma muna roƙonka ka miƙo mana eh dama to waye ma ya taba cewa ba Allah bane yake yin abu waye taba faɗa waye yace ba Allah bane yake bayarwa waye yace ba Allah bane yake rayawa waye yace ba Allah bane yake kashewa waye yace ba Allah bane yake azurtawa akwai musulmin da zai ce ba Allah bane yake yin abu ba wannan musulmin Allah shi yake komai al'amari duka na Allah ne amma duk abin da Allah yake rabawa na kasan arziki ta hannun wani yake bayarwa ka ke shigo hannunka baka taba ganin sa ido da ido ya dauka ya miko maka ba amma kuma idan ka zo da ka ce shi ya baka amma mutanen ba su fahimta sai dai kawai su zo su yi khalfi su rikita kwakwalwan jahilai su zazzagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi ma annabi rashin kunya su yi ma annabi rashin kunya in an taba su sai su ce su tauhidi ne haka aka karantar da su wannan su ya ce kaza wannan su ya ce kaza su tari su yi taron dangi su ce ci masu zagin annabi to Allah zai tona musu asiri wanda ya ci amanan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bashi ba Allah ba zai bashi ba mu ne mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina muhammadin rasulillahi nabiyyan mun yi imani da Allah mun yi imani da addini mun yi imani da annabi kuma mu annabi muka rike wanda ya saki annabi ya je ya rike wanda zai rike mu mun rike annabi yawwa kai da ba dai maka amfani ba to ka je ka kama wanda ka kama dan shi wanda ya batan jin ga annabi cewa yayi ko an ni taimakon wani ma bana su ba cewa yayi kowa na ba cewa yayi kowa na ba na san taimakonsa to baka san taimakon annabi to shikenan salamun qawlan min rabbir rahim amma wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun eh idan dai har zaka fada wa annabi kai ma annabi irin wannan su'ul adabin kai ma annabi rashin kunya to Allah ba zai barka ba Allah ba zai barka ba sama'una lil kadhibi akaluna lis suti fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum ko wa kayfa yuhakkimunaka wa indahum at-tawrat ta yaya da su yarda da hukuncin ka bayan a wajen shi akwai at-taura fiha hukmullah cikin at-taura akwai hukuncin Allah summa yatawallawna min ba'di zalik sai suna juya baya ga barin hukuncin Allah وما أولئك بالمؤمنين يا رسول الله ودنهم ليسوا بمؤمنين لأنهم لا يؤمنون بكتابهم سوبا مؤمنين بني سبيل بسي إيماني للتافن سوء التورابة لإرادهم أنه سبيل سنكود كي قبرنسا وأن حكمك الموافق لما فيه kuma sun kau da kai gabarin hukuncinka wanda ya dace da abin da yake cikin littafinsu na attaura na'am
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Allah ta'ala ya ce inna an zallar taurat mu muka saukar da attaura fiha hudan wa nur a cikin attaura akwai shari'a kuma da akwai haske mai bayyanawa mai bayyana gaskiya ma'ana da akwai haske da hujjoji wanda yake bayyana hukuncin Allah ya hukumu bi hannabi'un annabawa suna hukunci da attaura allazina aslamu wanda suka mika wuya ga hukuncin Allah lillazina hadu ga yahudawa warrabbaniyuna da arrabbaniyun waɗanda suke rainon mutane suke tarbiyantar da mutane zuwa ga abin da Allah Ubangiji ya saka da abin da Allah Ubangiji ya hukunta wal ahbar da manya-manyan malamai al ahbar shine jam'u habr habr kuma shine babban malami a bi mastufizu min kitabillah daga abin da suka kiyaye na littafin Allah da Allah ya ce su kiyaye littafin gabarin tahrifi wa kanu alaihi shuhada kuma suka zama masu shaida akan haka fala takshaw nas ya ku sahabban annabi kar ku ji tsoron waɗannan mutane wakshawni ku ji tsoro na ni Allah wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kar ku saya ayoyina da abun duniya dan kaɗan wa man lam yahkum bima anzala Allah wanda bai yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun waɗannan su ne kafirai Allah shi ya saukar da duk littattafai waɗanda aka saukar ma annabawa al-kutubul munazzala at-taura da linjila da zabura da kuma suhuf ibrahim al-qur'ani shine cikamakin dukkanin littattafai wanda qur'ani yazo ya taro duk abin da yake hukunci yake kunshe cikin sauran shari'o'i ya tabbatar da wasu wasu kuma ya shafe su to Allah shi ya saukar da at-taura wanda a cikin at-taura akwai shari'a kuma da akwai haske annabawan da suka yi imani suka miƙa wuya ga hukuncin Allah suna hukunci da wannan attaura ɗin gawane ga yahudawa da kuma arrabbaniyun rabbaniyun idan an ce al'alimin rabbani shine malami wanda yake tarbiyyantar da mutane tarbiyya irin na tsoron Allah da kuma tarbiyya na kusanci da ubangiji sabila da ba kowane ilimi bane yake zama wa mutum alkhairi akwai wanda da ilimi suka halaka shedan ai ba jahilci bane ya halakar da shi da ilimi shi suqul adami ne yayi ma Allah man la adaba lahu la sayra lahu wa man la sayra lahu la suluka lahu duk wanda bai da ladabi to ba zai samu sairi ba wanda bai da sairi ba zai samu suluki ba saboda haka al'adab shine al-mutalab daga dukkan mai bauta ma Allah al'adab al'adab da aka tambayi ɗaya daga cikin magabata ya ce an ta kuna inda nasi kama yuhibbuna la kama tuhibbu mu'amalan ka da mutane al'adabu ma'an nas kana mu'amalan su yanda su suke so ba yanda kai kake so ba kar ka cuce su kar ka zalunce su ka yi mu'amala da su yanda suke so a kyautata musu ka kyautata musu yanda suke so a musu ihsani ka musu ihsani ma'ana Allah ubangiji yana son mutum ya samu tamamul adab tsakaninsa da halittu da kuma tsakaninsa da Allah al'adabu ma Allah kuma shi ne ko da yaushe kana inƙiyadi zuwa ga Ubangiji ta ta zilli ubudiyyati a matsayinka na bawa bawa mai neman yardan Allah bawa da yake yaƙini da Allah bawa da yake da imani da Allah bawa da yake da taslimi da Allah bawan da ya yi imani da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bawan da ya yi imani da la haula wala quwwata illa billah yawwa to wannan shine al'adabu ma Allah ka zamanto duk abin da ka gani daga Allah to haka ne ka yarda kawai ba ka da tantama a kai ba za ka kalubalanci Allah Allah me yasa ka mun kaza ba ka yarda da Allah ka yarda da cewa Allah bai halicce ka domin ya cutar da kai ba Allah yana faɗi cikin al-hadith al-qudsi ya ibn adam inni laka muhibbun fa bi haqqi alayka kulli muhibban ya kai dan adam ina son ka ka duba haƙƙin son da nake maka kai ma ka so ni Allah da ya halicce mu ya mana duk abubuwan da ya mana ya shimfiɗa mana ni'imomi ya mana kaza ya mana kaza ya mana kaza tun kafin ya halicce mu yayi rana domin ya san zamu buƙaci rana tun kafin ya halicce mu yayi wuta domin ya san zamu buƙaci wuta tun kafin ya halicce mu ya halitta mana ni'imomi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهيي الإزام وهي رميم قل يهييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى dan adam fa mani ne kai mai rauni Allah ya halicce ka ya hayya ka ya suranta ka ya baka duk abin da kake da shi dan haka bai kamata ka yi mummunan zato ma Allah ba ka kyautata zato ma Allah ana inda zanni abdibi wa ana ma'ahu idza zakarani Allah yana tare da kai yadda kake zaton sa karka taba zaton ubangiji zai kuntata maka ka dauki cewa duk abin da kake kana yi ne cikin kulawan ubangiji ina fama da talauci to ai Allah na kallo da shi halicce ne ai da zai mun kaza da kaza da kaza da kaza ba mu yi yarjejeniya da shi ba a kai ya ba ni dan haka na san yanzu ma yana kallo na na yarda da abin da kai ya Allah a a bani da lafiya na nemi al asbab na nemi magani kenan na ga likita to na san Allah ne ya daura mu a zuciya na ina da yakinin ba wani halitta ɗaya da yake da kula mata zufri yankan farce na cutar da ni ko amfanar da ni face sai abin da Allah ya mu da duk duniya za su taru ba za su iya mun komai sai abin da Allah ya mun da duk duniya za su taru ba za su cutar da ni da komai sai abin da Allah ya mun to wannan yaqini shine al'adabu ma Allah ko da wasa kai ka kai ka karka kai karan Allah gurin bayin Allah ka je kana fada fade kai yanzu gashi ka ma rasa yanda za ka yi duniyar mata gundure ka baka san yanda za ka sa kanka ba bani da kowa bani da gata Allah na nan amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahu ma Allah Allah na nan ka ce baka da kowa mu kula da wani abu ɗaya cikin ayoyin Allah idan musiba ya samu mutum musibar da bata da mafita to ko arne ne in ya kira Allah sai Allah ya taimake shi haka malamai suka faɗa karkashin amman yujibul mutfaba idza dafa suka ce da Allah ya ce amman yujib al mudfar shine duk mabukaci idan dai ka shiga cikin damuwa musibar da baka da mafita ka ce Allah idan dutse ne ya rufe duwatsu biyu suka sauka suka rufe gabanka baka da yadda zaka fita to Allah zai kawo yadda dutsen za su rabu su Allah zai kawo mafita amma ka ji cewa Allah ne mai huwal mu'ti huwal raziq huwal qadir huwal basit huwal ghani to ka ji wannan karatu imani da Allah shine kai imani da Allah kai imani da sunayensa kai imani da ayyukansa imani da kaddara shine al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi huluhi wa mudhihi ka yarda da komai daga Allah yake kullum min indillah komai daga Allah yake sai ka ji daɗi rayuwar duniya fana da sauki fa mu ne muke ɗaukar rayuwar duniya da zafi rayuwar duniya babu abin da ya kai shi sauki ga wanda ya fahimci lagon duniya duniya so take ka gane kake so sai ta azabtar da kai akai Allah kuma idan ya ga zuciyanka ya karkata zuwa ga duniya sai ya barka da duniya ibn adam irda bima qasamtuhu lak fa in radita bima qasamtuhu lak arahta nafsaka wa badanaka wa kunta indi mahbuba in ka yarda da Allah to ka huta fa amma idan baka yarda ba ka kwalla faranka akan duniya to da ita zaka azabtu bari in faɗa maka ka jarraba ka gani duk abin da ka fi son sa a duniya to anan jarrabawan ka idan kuɗi ne to a nan jarrabawan kai ke idan mace ne to a nan jarrabawan kai ke idan ɗa ne to a nan jarrabawan kai ke idan ɗaukaka ne to a nan jarrabawan kai ke ka zauna kawai bawan Allah faɗin abul hasan ashazali ya ce man ahabba zuhur fa huwa abdu zuhur wa man ahabba al-khafa fa huwa abdu al-khafa wa man ahabba Allah fa sawa'un alayhi azharahu am akhfahu wanda yake son ya bayyana to shi kenan da a bar shi da bautan bayyana shi bawan bayyana ne wanda yake son kuɗi shi bawan kuɗi ne wanda yake son ya ɓuya kar a gane shi to shi bawan ɓuya ne amma shi bawan Allah shi ne wanda ya yi taslimi ma Allah yake da yaƙini da Allah fasawa'un alaihi azharahu am akfa in Allah ya so ya bayyana shi in Allah ya so ya ɓoye shi in ka so ka halakar da ni ka kashe ni ka ɗauki raina in ka so ka raya ni amma kuma tsammani na da kai Allah ba shine azaba ba tsammani na da kai Allah shine soyayya soyayyan nan naka kadimi da ka lullube ni da shi ka ɗauko ni daga babu ka saka ni cikin akwai sannan ka turo min annabi shine annabi na to ba na tsammanin akwai wani kyautan da da amin sama da in mutu ina tare da wannan annabi khalas idan ka samu wannan shine ka samu al-yaqin tam al-yaqin wanda zai wassala ka da Allah ya cika imaninka da Allah kuma ya bar kusancinka da Allah ya zamanto mutawasil to al'arrabbaniyun su ne wanda suke rainan mutane sufaye rabbaniyun ne fa su ne al'ulama'un rabbaniyun malamai da suke training ɗin mutane rabbaniyi shine wanda ba iya karantar da mutane zai yi ba kawai bayan ya karantar da mutane to zai musu a imaniyya wato dai musu shahna zai sa musu caji caji na imani da zai na shiga zuciyarsu caji na tsoron Allah da zai na shiga zuciyarsu akwai wani misali aka ce ɗaya daga cikin manya-manyan waliyan Allah idan ya fito ya tsufa ya kai irin shekara tamanin to ya kai ga idan ya fito gurin wa'azi baya iya yin wa'azin ma sosai magana ma da kyar da kyar yake ne sai wata rana ɗansa ya ce baba da yau ka huta tun da gwargwado ka karantar da ni nima na samu gwargwadon abin da zan yi sar yau nima na je na yi abin da kake yace to je ka sai ya fita yana fita ya gama wa'azinsa har ya kare bai ga wanda yayi kuka ba bai ga wanda yayi wani ya shiga hali ba sai ya dawo ke ce ma babansa to me ya faru ne na ga idan aka fita ganin ka kawai idan aka yi kawai sai a rude a kama kuka ana Allah Allah ana takbir ta gani kuma har na gama ma babu wanda ya kuka ya ce ayya maganan da nake faɗa musu daga zuciya ne yake fita ke shiga zuciyarsu yanzu shehi idan ya zauna gyaran murya in yayi sai kaji ya ƙara maka imani yayi gyaran murya sai kaji kawai imani ya cika zuciyanka kawai kaji alhamdulillah an samu muradi sabila da zuciya ce da take tura sako zuwa ga zuciya hadisun ruhi lil arwahi yasri fa tuqbiluhu al fuadu bila janahi wa ma'dinuhu turabiyyun walakin samat fi lafzihi baqat as samai wani labari ne direct true spirit yake fitowa ya shiga cikin zuciyarka to ar-rabbaniyun sune masu rainan mutane su ladabtar da mutane su saka mutane a hanyar Allah su mayar da mutane abidai bayan sun karanta su tarbiyyantar kuma su mayar da mutane su ma su zama masu tarbiyyantarwa يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون annabawa waɗanda suka sallama ga hukuncin Allah suke bin hukuncin Allah suna yin hukunci da shi ga waɗanda suka zamo yahudu war rabbaniyun wanda kuma su ne rabbaniyun ko kuma da rabbaniyuna din wawun din nan abafi ne ma annabiuna nan lillazina za mu ga ai allazina mausul ce ismul mausul ce da ta zo a mahallin jarra ko nan kuma warrabbaniyuna wannan wawun din yana hadafi ne ba ma lillazina hadu ba yana hadafi ne ma yahkumu biha nabiyuna warrabbaniyun wanda suka zama rabbaniyun wal ahbar kuma manya manyan malamai bimastuhfizu da abinda aka ba su na amanan kiyayewa min kitabillahi don kuncin Allah da littafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma suka zama masu shaida a kai suka tsaya a kai fala takhshawun nas kar ku ji tsoron mutane annas anan wajen ana nufin wane ana nufin waɗannan munafikai da waɗannan yahudawa da aka faɗa mana su samma'una lil kazibi samma'una li qaumin akhari lam ya'tu to su ne annas anan wajen mafi yawa idan kaga annas to ana magana ne da da mushrikai a wasu wazajen amma akwai gurin da kuma daka ga annas annas ya zo har guri biyu annasu anan daban annasu anan daban misali allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu kaga annasu na farko sahabin annabi ne kwaya daya shi yasa malaman tafsiri suka ce anan umumun ne urida bihil khusus umum ne suna ne na umum amma ana nufin khusus mutum daya daga cikin sahabban manzon Allah da yazo yana razanar da sahabban annabi da yawan mushrikai a Uhud ko ko kuma allazina qala lahumun nasu innan nasa annasa anan kuma ana nufin mushrikan makka kad jawu lakum fakhshaw fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel to shine Allah ya ce fala takhshawun nasa kar ku ji tsoron mutane wa khshawun ku ji tsorona wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kar ku kar ku sayi ayoyi na da kudi dan kadan akwai bambanci tsakanin al-khawfu da al-kashiyan akwai bambanci a wani ayin da muka Allah ya ce wala takhafunu wa kafuni kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na nan kuma wala takhshawu wa khshawni shi al-khashiya shine tsoro tare da wato tare da tunanin faruwan wani abu daga gurin wanda kake tsoro din shi kuma alkhawfu shine tsoro na gurin da ka tinkara baka san yadda gurin yake ba an gane ko tsoro akan mustaqbal tsoro akan misali akwai wani waje mai duhu ka shiga gurin kana tafiya gurin da akwai macizai da sauransu to kana jin tsoro kuma kana jin tsoron abinda zaka taras a gaba shine alkhawf shi kuma wato alkhashiyatu shine tsoro tare da wato tsoro ne da yake aifuwa ta ganin girman abinda misali yanzu wanda kake son sa idan ka gan shi to da ka ji son sa kake amma sai ka ji kana tsoron sa kuma man ra'ahu badihatan habahu ko wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu wanda ya hadu da annabi lokaci dai sai ji so wanda kuma ya cudanya da shi sai ji tsoro wanda ya cudanya da shi sai ji yana son sa to tsoron wanda kake so shine al-khashya wala takshaw nas kar ku ji tsoron su ku rabu da su wa khashawni Allah za ku ji tsoro wala tashtaru bi ayati samanan qalila kar ku bayar da ayoyina da kuɗi ɗan kaɗan ku tsaya ku kiyaye gaskiya ku faɗi gaskiya hukuncin nan na raju da yake rubuce a cikin attaura ku tabbatar da wannan hukuncin hukunce hukunce na ayoyin Allah ku tabbatar da su amma kuma wa man lam yahkum bima anzala Allah wanda bai yi hukunci yake hukunci da abinda Allah ya saukar fa ulaika humul kafirun waɗannan su ne kafirai wannan ayan ga Yahudawa ta sauka amma kuma ta yi umumi har ga kan bakon da ba ba Yahude ba ga hukuncin Allah ka ajiye hukuncin Allah eh ka ɗauki wani hukunci ka jira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa ya ce wani sahabin manzan Allah ya zo gurin manzan Allah sai manzan Allah ya ce masa abu guda biyar idan aka jarrabe ku da su kuma ina nema muku tsari da Allah a jarrabe ku da waɗannan abubuwan to kun shiga cikin musiba zan Allah ya ce babu lokacin da za a tauyaye mudu sai Allah ya jarraba al'umma da fal babu lokacin da da a yaɗa fasikanci da alfasha da zinace-zinace sai Allah ya jarrabu wannan al'umma da cututtukan da da a rasa maganinsu babu lokacin da za a ki amfani da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya sallada azzalimin shugabanni wanda shine zahirar da muke rayuwa a ciki yanzu zahirar da muke rayuwa a ciki kenan yanzu cututtuka da ake fama da su halatta baza da fasikanci da baga'i da zinace zinace da abubuwa wanda zaka samu har da karnuka da dabbobi zaka ga ana baga'i ana fasikanci sai kaga cutuka kawai suna ta yaduwa rashin hukunci da dokokin Allah ya jawo shugabanni azzalumai sun mana kakani kai babu kan da muka iya za mu tsaya a nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana muna sanar da cewa gobe litinin insha Allah za mu rufe tafsiri ko za mu rufe karatu a cikin Ramadan kuma muna fatan Allah ya ba mu iko mu daura bayan Ramadan albarkan manzon Allah fal yuballighu ash-shahidu minkum al-ghaiba wanda yazo sai ya kai labari ma wanda bai zo ba Allah ubangiji ya bamu lada abin da muka yi daidai abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana albarkan sidna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akwai tambaya ne lokaci yayi maulan mu shek Allah ya kara masa lafiya muna ta'aziyya akwai jikokin shehi a nan daga Kano zuwa Kaduna domin rufe tafsir sun yi accident mutum biyu sun rasu ɗaya kuma sauran kuma suna asibiti ko to ya Allah ya ubangiji ka gafarta mu wanda suka rasu Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqtin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshiris sabirin za mu jarrabe ku da mu jarrabe ku da wani abu yanayi na yunwa da tsoro da tawayen dukiya da mutuwa da kuma ya'ya ƙanana suna mutuwa wasu haka suka fasa wa samarat ƙananan yara sabila da su samarat ne na zuciya wasu kuma suka ce amfanin gona amma Allah ya ce wa bashir sabirin ba da albishir wa masu haƙuri allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya gafarta mu wanda suka rasu wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya maulan mu shehi Allah ya kara masa lafiya mahaifinsu kuma Allah Ubangiji ya bashi haƙuri albarkar sidil wujudi alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين